wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan rana mai albarka rana ta litinin ne ko litinin shida ga watan ramadan hijiriya 1447 ɗaya kirgin kuma 23 ne ga watan february 2026 muna cikin wannan masallaci mai albarka masallacin al'afat a cikin garin gombe a wannan anguwa ta nasarawa cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a suratu ali imrana yau za mu tashi aya ta 111 aya ta 111 kafin mu fara tafsiri yau mun tashi da babbar jarrabawa ta rasuwan wani ɗa cikin 'ya'ya a gare ni ‘ya'yana da suke karatu a saudi arabia guda biyu ne a yanzu haka akwai ibn taimiyya umar dokaji hafizahullah akwai kuma usama ahmad musa rahimahullah wanda duka tare suka tafi shi usama shi ne ɗana na gurin abokina malam ahmad musa limamin masallacin cikaire babban liman na masallacin cikaire ɗa ne a gurinsa shi usama amma dukkan abin da ya shafi mentorship da kuma harkar ubantaka kusan mahaifinsa ma bai san wasu abubuwa nasa ba saboda amintakar mu wallahi kusan ni ne ƙoƙani ne nama duka hatta zaɓar faculty na malam usama da safen nan bayan rasuwar na zauna nake jin voice ni faculty da na zaba usama na ce ya je ya karanta shari'a ya tafi faculty of islamic law ya je ya islamic law to amma na ba su dama na ce kuma su tsaya su duba su ga abin da suke ga shi za su fi yin itkani menene manufa ya ce manufansa shine in ya dawo yana so ya je law school ya fito a full barista kuma an ce masa ko kulletul qur'ani ya shi ma za a yi kuma ya fi sha'awar qur'ani ya turo min boys na ce masa usama allah ya maka albarka ka je ka yi kulletul qur'an tun da duka manufar guda ɗaya ne kuma za a haɗu kuma babu hikima shehi yana islamic law kai ma kana nan kurar rabu tun da usama da shi da shehi suka tafi saudiya in sun dawo hutu nan gurin da kuke gani wannan fanka ta ƙarshe har su koma hutu nan suke zuwa muna muraja'an karatuttukan da ya shafi discipline ɗinsu usama mahaddacin qur'ani ne masanin allah sannan zumuncinsu zumuncin usama da malam abdallah da shi ibn taimiyya da ɗaya aminin nasu duk da cewa ƙanne ne ibn taimiyya da shi ahmad bello doma ahmad bello doma waɗannan su hudun wani wani irin zumunci ne mai kyau wanda ni da profesa mansur da muka bibiyi zumuncinsu muka rantse da allah muka ce wallahi sun fi mu zumunci wallahi sun fi mu zumunci sun fi mu riƙe zumunci sun fi mu abubuwa na kusanci Allah ya farta Usama Ubangiji ya yafe masa yayi sa'a shi yayi sa'a ya rasu a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah cewa yi duk wanda zake da iko da dama ya je ya rasu a garina ita ce Madina to ya je jiya mun karanta falalan Madina mun fara falala da addu'an da annabi ya yi wa 'yan Madina to mu da muke lafiyar mu kalau annabi ce in muna da hali mu je mu mutu a madina to mu je yanzu me yasa alasawa aminu dan tata shi Allah bai azurta shi mutuwa a madinan ba ma amma kafin ya mutu sai da ya je ya kashe kuɗi mai yawa ya samu takaddan cewa shi ɗan ƙasa ne dan ya samu falalan binne shi a wannan gurin kuma haka aka yi duka wasu abu da ake sai da aka biya aka ɗauko shi aka kawo shi kusanta ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam usama muna fata yau da yau da isha ko gobe da asuba a yi masa sallah a binne shi a baƙi a kusa da manzan Allah a cikin tarin sahabbai da ba za su gaza ɗari ba to kaga wannan babbar falala ce iyayensa suna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ubangiji ya yafe masa iyayen kuma gaskiya juriyansu ya wuce duk inda kake tsammani duk inda kake tsammani juriyar malam Ahmad sai dai mu ce Allah ya ƙara masa lafiya mahaifiyar ita Usama ɗaliba ta ce tun fatiha har ta samu haddan izo da ba zai gaza 20 ba na tafi saudiya shi malam amur ya ci gaba da karantar da ita kuma allah ya sa ya aure ta kuma an aifo mutanen arziki da yawa a ƙarƙashinta allah ubangiji ya ba su haƙuri ya kuma ba mu haƙuri gaba ɗaya wayoyi da muka yi risibin na 'yan uwa na wa'annan ta'aziyya ɗin muna godiya sosai da sosai allah ubangiji ya yafe masa ba zan manta birnin ta'aziyya ta Profesa fantami ya kira ni wajen minti mu goma sha ɗaya mala aliyu kun ga sanda ya kira ni aiko wajen minti goma sha ɗaya yana dami yana ta tambayin information ɗinsa ya ce mu isar masa da ta'aziyyansa ta musamman kafin shi ma kuma ya isar da ta'aziyyansa ta hanyar da yake ga za ta isa sannan shi sheik malam bello doma hankalinsa ya tashi ya kasa irin baccin safin na ya ce baccinsa ya yanke haka malam ya kira ni Allah ya sa kuma muna tare da shi malam Aman Musa yace ya ta neman namban da zai same shi bai same shi ba to malam malam Bello Doma Allah ya maka albarka malamin mu shi ma yana isar da ta'aziyyansa ta musamman shugaba Salisu Gombe shugaba Muhammad Salisu musamman shi ma ya kira ni duk da ya kira malam Ahmad ya kara isar da ta'aziyya saboda lokacin da ya je aikin umara watanni da suka wuce su suka yi masa dukkan ɗawainiya duk ɗawainiyan da ake su suka tsaya suka yi masa haka profesa makari irin wannan ɗawainiyan suka yi masa shi ma yana ƙara isar da ta'aziyya na rasuwan usama da kuma godiya irin ɗawainiya da suka yi masa baya wanda suka kikkira mu suna mana ta'aziyya wayanda ban faɗe su ba na faɗi manya-manyan malamanmu ne allah ubangiji ya gafarta usama Allah ubangiji ya yafe masa ina tuna wasu zumuncinsa da yawa da yawa musamman zumuncinsa na tsakaninsa da shi alaramma malam abdallah zumuncinsa na tsakaninsa da malam abdallah kusancinsa ya kai kusancinsu ya kai malam abdallah tun kafin ya fitar da matan da zai aura mala abdullah sai ya ga wata ƴaƴar mu ce ita ma sai ya gaya min ina so nuna muku zumuncin su ne mala abdullah gashi nan ba ƴar kowa bace ƴar professor mansur ba zan faɗi wace ce ba dan in bar shi a rufe cikin ƴaƴan mansur professor mala abdullah ya ce inda hali zai yi wancan magana ni a gaya min an gaya min zan buga wa professor mansur mu yi magana kun san ikon Allah sai malam Usama kuma da ke malam Abdalla ne abokinsa ne kuma ni ne mai yankewa sai zo gurin malam Abdalla ji sam yarinya sai ce malam Abdalla ka gaya wa abi ya nema min izinin wance a wajen professor Mansur yanzu ya za a yi aboki da aboki malam Abdalla sai bugo min waya sai ce ni abinda na ce ka nema min wajen professor Mansur na fasa karka yi magana sai na ce kamar yaya sai ce yanzu na bari usama za a nemawa sai ce ya aka yi wannan abin ya ce ai ga yadda aka yi ya zo ya samun ya bin magana aka aka yi ko amma shi kan na gaya wa malam usama ya haƙura ya bar wa malam usama wallahi tallahi a take sai na ce to magana nan ba za a yi sakaci ba barin kira profesa manso kai na kira profesa manso na ce to amma kai sai na gaya maka mai ya faru profesa mansur zai ga wannan abin zai ji maganar nan profesa mansur sai ya ce shi a rayuwarsa dama cikin mutum biyun nan yana sha'awar wani ya shigo gidansa to tun da malam abdullahi ya yi zumuncin da mu ba za mu iya ba haka ya gaya mai abokina yanzu abokina zan iya samu kai ka yi magana in bar ma ko kai ka samu ni in bar maka sai na ce ni zan bar maka ce ƙarya kake abokina muka yi raha da shi yake cewa waɗannan yaran sun fi mu zumunci sai profesa ya ce sai dai kash yau sati ɗaya na ba da yarinyar nan ya ce yau sati ɗaya na ba da ita ya ce a ba su haƙuri amma in akwai wata a gidansa da ya gani su yi magana in kuma ba haka ba duk inda suka gani da ni da shi mu ne masu zuwa tambayowa wannan yana nuna muku zumuncin da yaran nan suke fiye da mu Allah ya gafarta masa to bayan haka kuma wani zumuncin ya ƙara haɗuwa a kan shi malam usama wanda duk duniya ban faɗa kowa ba sai yau na gaya wa mahaifinsa da kakarsa ban taɓa gaya wa kowa ba su wayan nan yaran yadda suka tashi muna fatan matasa da suke tasowa na sha'a abin nan fita atin lako ya zama sun tashi kan son Allah wanda za su tashi abin nan fi yau milazilla illa zilluhu a wannan ranar muna fatan Allah ya tashe su a cikin irin wannan inuwa din Allah ubangije wa ƴaƴanmu albarka gaba daya shi ibnu taymiya da sauran abokanansa wanda su ne suka yi ta jinyansa tun lokacin da aka yi masa tiyatan farko shekara guda kenan ko har Allah ya masa rasuwa har yau din nan su ne suka zama na ƙarshe akan gawarsa muna yi wa waɗannan yaran addu'a Allah ubangiji ya gafarta mu ya saka musu da alkhairi shi kuma Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya gafarta Usama ba ma gushe ba muna ta ƙara masa addu'a muna masa fatan alkhairi shi da ya rabauta insha Allah ta'ala insha Allah za a binne shi a baqi'a ya rasu a cikin garin Madina a matsayinsa na ɗalibin Qur'ani department na faculty of hadith of Qur'ani ya tafi mahaddacin Qur'ani masanin Qur'ani Allah ya gafarta masa muna da cikin suratu ali imrana za mu tashi aya ta 111 a ramma a karanta mana ita muna bukatan addu'o'inku a kansa Allah ya gafarta masa na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lan yadurrukum illa وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون الله سبحانه وتعالى كشاء لا يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون idan ba ku manta ba muna magana kan ahlul kitabi ne ko mun ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiquna mun yi magana kan su ahlul kitabi inda Allah subhanahu wataala yake blaming din su ba sa yin da'awa ba sa yin wa'azi mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe mu yace kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah sai Allah ya zargi ahlul kitab ya aibanta su yace walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum kaga ba su yi imanin ba dalilin rashin imanin su shine lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu 100% kishiya na al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya tana hauna an munkarin faluhu labi isa ma kanu ya faluna to a nan gurin sai Allah yake fada mana yin rashin yin da'awan da ba su yi ba rashin yin da'awan da ba su yi ba fa cutar da mumine zai yi ba rashin karban da ba su yi ba ba cutar da mumine zai yi ba Allah ya ce lan yadurrukum illa adha duk abin da suke na munafurci na kutungwila na cutarwa na shirya muku gadar zare lan yadurrukum wallahi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai da sahabbai haula'il fasiquna min al-yahud wan nasara wa'annan fasikan na daga yahudu nasara da suka kibin Allah lai yadurrukum ba za su cutar da ku ba fi dinikum a addininku wala fi abdanikum haka a jikinku illa adha inna ma ghayatu ma ma talqawna minhum adiyatul lisan kawai abinda suka faɗa kuka ji haushi iya wannan ne cutar wankare wa in yuqatilukum da tara zaza ma za ku yi da su fito na fito a kara da za su yake ku yi wallo kumul adibara da wallahi falfalawa da gudu za su yi saboda mai kuna kare gaskiya ne kun san in mutu in kun mutu aljanna za ku shiga su kuma suna kare ƙarya ne sun san in sun mutu akan ƙarya suke ba za su rabauta ba don wallahi babu bai hudan da bai san cewa ƙarya yake ba bai san haka ba bai hudan bai yi ba fa bai yi ba jiya dr bashir aliyu yana magana game da islamist banking and finance muna maganan halal islamic banking halal banking halal e- economics halal waye halal waye Am- aka masa tambaya halal entertainment ya magana a iya samun halal entertainment ya ce kware da gaske dramomi ɗinmu nan za a iya m- canja musu fasali ba hira ce musuluntar da su ba a canja musu fasali su zama laba'asa maimakon mu ji muna ɗauko al'adun indiyawa na bautan raƙuma eh, na bautan shanu da na wasu ƙasashe na bautan gumaka sai mu ɗauki al'adunmu na addininmu karantarwan tarbiyyarmu da ladabinmu wanda masu halal entertainment na baya shi suke yi irin su kasu mu yaro ko a can baya wanda za ka iya sakawa da iyal- iyalinka ana tunatar da kai abubuwanmu da ba irin ruwan bagaja ruwan bagaja competition ne aka yi ya zo ya yi na ɗaya abakar imam ko abakar imam ne ya yi ko ɗan nan garin niger mai magana jari irin sun magana jari ana koya wa yaro azanci na zance halal entertainment to bai iso a shahid ba a shahid yadda musulmai midiya take ya satan kwakwalwansu da ya dace su kuma sai su yi aiki da midiya wajen kare musuluncinsu da addininsu da isar da shi inda bai je ba sai ba da misali guda daya ya ce a amerika akwai yanki a amerika ta inda ko matsala aka samu yanzu misali da za a samu gobara a yankin gombe din nan allah ya tsari a jejin gombe jeji facen jeji ba gonar kowa ba wuta ta kama to a amerika washe gari daga wannan wutan an kashe sai a tafi ana bin yahudawa gida-gida ana sassara su ana cewa su ne masu kawo bala'i cikin ƙasa domin makiya allah ne ba sa bin allah ba sa son allah wannan shi ne sifan yahudawa amma a hankali ta hanyar fim yahudawan suka yi ta yin fim har sai da suka nuna yahudanci addini ne masu mutunci ne masu daraja yanzu ba wanda ya fi daraja da mutunci a amerika irin ba yahudi la yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara abin da sana ka wannan sun san ƙarya ne addinin su ba gaskiya bane farfaganda ce a ciki wa in yuqatilukum da za su yake ku yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun wallahi za su gudu kuma ba za su ci nasara ba na'am alaramma
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون wallahi shi musulunci addinin adalci ne Allah subhanahu wata'ala laysa bi dhallamin lil abid jiya a karatu mun fada mun ce al'ummar annabi Muhammad ita ce kuntum khaira ummatin sallallahu alaihi wasallam ko da muka fada sai muka yi tambaya muka ce dan suna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne suka zama mafi alkhairi ko dan sun yi aikin da annabi ya ce su yi sai muka ce me dan sun yi aiki sun samu daraja taklifan la tashrifan in kuma tashrifan ne da duk iyalan gidan annabi da duk zuriyar annabi ba wanda zai shiga wuta duk annabawan Allah yankunsu ba wanda zai shiga wuta kuma anan muka karanta muka ce matar annabi wuta za ta shiga matar annabi ludu wuta za ta shiga matar annabi nuhu wuta za ta shiga dan annabi nuhu wuta zai shiga mahaifin annabi ibrahim wuta zai shiga nassin qur'ani addinin ba naka bane aina Allah ne shi yake hukunta abin da ya ga dama saboda saboda ba wai dan ka danganta da wane ne ka tsira ba a'a kayi aiki na mai mutunci ne zai saka tsira ina so in san da wani sako ne a wannan ayan wai shi yahudu an tsane shi an tsine masa dan shi ba yahude ne ko dan aikinsa dan aikinsa kisa ai ayar baya aka ce minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiquna kisa aka ce wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'ammanhu bi dinar man in ta'ammanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima kenan al'umma duk lalacewarta akwai na kirki a cikinta sannan duk kirkinta akwai na banza a cikinta yanzu how many political parties muke da su a Najeriya eh da yawa PDP akwai yan iska akwai na kirki apc akwai 'yan iska tsinannu akwai bayin allah na kirki muminai adc da kuke ga wata ce ko akwai 'yan banza akwai kuma nagari na kirki aa ko da wane ne kowa da ba kowa ba duk wannan fatun da kuke ganin su akwai nagari akwai na banza a musulmai akwai mutanen banza har da tsinannu akwai kuma na kirki na ƙarshe a kiristoci akwai na banza akwai na kirki yanzu wani aiki aka dora mana mu shiga cikin yahudu mu ciro na kirkin mu shigo kiristoci mu ciro na kirki mu shiga pdp mu ciro na kirki mu shiga apc mu ciro na kirki mu shiga adc mu ciro na kirki mu zo cikin musulmai mu ɗebo na kirki sai mu haɗa ƙasa ta kirki mu yaƙi na sharri na pdp mu yaƙi na sharri na apc mu yaƙi na sharri na adc mu yaƙi na sharrin cikin musulmai mu yaƙi na sharri na cikin kiristoci mu ware su gefe na kirki mu haɗa soje guda mu ba su shugabancin ƙasa ba zauna lafiya ba ba ruwanka da fati babu ruwanka da fati kowace fati in tana so da zauna lafiya ta zai da na kirki a cikinta pdp tana tsaye da na kirki in can aka tsaye da na banza sai ka ce a shugaban ƙasa pdp a gwamna apc a house of reps aa a kaza sdp a kaza zero party shine kana da hankali in baka da hankali kuma sai ka ce sak ka yi sak a yi sassak da kai to abin da ya sa na kawo wannan ya'yan uwa yahudu kar saboda suna da farfaganda suna cewa musulunci makiyinsu ne a ɗabi'arku ne musulunci yake kyama mafi yawan ku ba ku da mutunci shi yasa kiristoci musulunci ya nuna mana 'yan kusa da mu ne ya nuna abokananmu ne latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahud yahud sune matsiyata na ƙarshe sai Allah ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan ladina qalu alladina amanu alladina qalu inna nasara zaka samu wanda suka fi imani da mutunci da kyautatawa da fahimtar juna sune kristoci kuma har yanzu duk inda christianity ne ta ake yinta ta gaskiya zaka samu suna zaune da musulman su cikin lafiya a rike inda christianity ta gaskiya kuma ko fastoci na gaskiya wayanda suna kwatantawa ka zauna da su zaka samu karatun akwai kusanci da yawa to Allah Allah yake ce mana duribat alaihim dhillatu wayannan yahudawa kullun suna cikin kaskanci ne aina ma tuqifu duk inda aka same su ay ulzima alyahudu adh-dhillata was-saghar kullun suna cikin kaskanci zirbat alaihim da aina ma tuqifu duk inda ka same su a duk inda suke suna cikin kaskanci illa bi hablin min Allah wa hablin minan nasi in kaga ba sa cikin kaskanci to hablin min Allah ne akwai wani alkawari da suka aka rubuta da su na cewa sun dau alkawari tsakanin su da Allah a abu kaza abu kaza amma ba ko an yi alkawari bai hude ana sa masa ido kawai da sun yi da manzon Allah da yawa sun karya misali su rantse da Allah har kiristocin an zo guri akwai gunda za a ce su rantse ko ba an tuna kisan cikin suratul ma'ida za mu yi sota fa yaksimani billahi la shahadatuna haqqu min shahadati ma wa illa inna idan min adh-dhalimin zalika adna ayatu bi shahadati ala wajhiha haka Allah ya faɗa suna da rantsuwa to sai dai an yi rantsuwa da su ko kuma an saka jizya a daula ta musulunci kamar yadda ya faru a zaman su na madina an sa musu wata jiya an sa wani abu saboda suna daula na musulunci illa bi hablin min Allah wa hablin minan nas hablun minan nas kuma shine suna karkashin gwamnati da dukiyarsu da ka'idodi da alkawari aka yi wani alkawarin yadda za a zauna da su kamar yanzu Saudi Arabia Saudi Arabia akwai Yahudawa amma akwai hablun minan nas akwai wasu alƙawura da aka basu suka shigo da shi aka yi kaza sannan sannan aka amince musu in akwai wannan an yadda kar a takura musu a zauna da su lafiya wa duribat alaihim maskana sannan ubangiji ya zuba musu talauci kullum bai hude duk abin da ya mallaka cikin talauci yake duk sace-sacen nan da ake su ne barayi su shiga Najeriya yankin kaza su yi ta satan gol su shiga Nijar su yi ta satan uranium duk kasashen da suka akwai dukiya sai su kai musu barna gurin sai su cigaba da satin dukiyarsu kuma kullum ba yahude yana cikin almaskanatu talauci saboda dukiya ba ta isansa abin da ya sa to muna gaya muku dace ba wai don su yahudawa ne aka kyamace su ba don abu guda uku ne kamar yadda ayan nan ta faɗa na ɗaya zalika bayan nan kanu yakfuruna bi ayatin lahi sun kafirce ka ayoyin Allah wanda shine na ɗaya wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq suna kasance kashi annabawa ba tare da haƙƙi ba zalika bima asaw wa kanu ya'taduna shine na uku barna da suke da kuma wuce gona da iri da suke yi wannan sune abubuwa guda uku na daya al-kufru bi ayatillah na biyu qatlul anbiya bi ghairi haqq na uku al-ma'siyatu wal i'tida'ul mustamir wannan barnan bai hude ku karanta littafin abin nan protocolatis sihoniyya menene da turanci sunansa protocol of of menene of the jews ne ko wani abu makamancin haka yanzu daga shekara 100 zuwa yau duk rigiman duniya da ta faru wala ka dauki wannan littafin protocolatus siyoniya zaka samu dama yana rubuce na rantsa muku da girman Allah har boko haram wallahi tana rubuce da file ɗinta da komai kafin a yi ta kawai executing ne yadda ka san scheme of work haka ake breaking dinsa into teachable unit wala haka ake kawai ana ɗauka ne daily activities weekly activities monthly timely and annually duk abin da ka sani ka bi website ɗinsu ka gaida wayannan mutane suke barna wa duribat alaihim maskana ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أسوا وكانوا يعتدون wannan shine barnan da suke yi zalika bima asaw wa kanu ya'taduna na'am sai Allah ya ce mi
laysu sawa'a من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين to kamar yadda muka faɗa a karatun baya duk inda aka samu al'umma group group group group a kowane group akwai na kirki akwai na banza matsalar mu ba mu da adalci muna yau kowa cinikin goro wannan kuskure ne ina ga a karatunmu na kwana uku baya duk mun yi wannan bayani ne don ƙungiya wata ƙungiya tana da matsala galibinta suna da ko bidi'a ko wani abu ba za ka yi hukunci dukansu ka ɗauke su ka ba su hukunci ne ba don wannan ƙungiya ta fi kusa da ahalus sunna ko sunna suke sa wa kansu ko kaza ba za ka ce dukansu haka ake ba ba za ka yi hukunci da wannan ba za ka yi hukunci da ɗaiɗaiku abin da ka gani na ɗaiɗaikun cikinsu ƙungiyar kanta ba za ka tashi ka kushe ta ba ko ka wanke ta ka ba ta taskiya sai ka samu abu ba daidai ba kamar yadda na bada wannan misali da hadda political parties din nan a cikin wacce akwai na kirki akwai na banza nan ma akwai na kirki akwai na banza in siyasar mu mai kyau ne sai mu duba na kirki a can a can kuma yi mu ce a can ne aka fita na kirki can akwai na kaza can akwai na kaza can akwai na kaza to nan ma haka Allah ya gaya mana ya ce kar ku ga an yi maganar duribat alaihi muzillatu aina masu ƙifu an faɗi yadda suke da sharrin yahudawa da ahlul kitabi gaba daya sai Allah subhanahu wataala yake cewa laisu sawa'an duka fa group din yahudu da nasara din ba fa iri ɗaya bane dukkan su ba dukkan su ne lalatattu ba munasaban wannan ayar tunda an gaya mana alfirqatul fasiqa wacce take baya kuma aka nuna mana galibin yahudu suke to sai a nuna mana a cikinsu kuma akwai alfirka ghairul fasika wacce ita kuma ba fasika bace sai Allah ce laisu sawa'a ay laysa jami'u ahli kitabi ala haddin sawa wa'annan yahudu nasara ba fa dukansu haka suke su kadai ba fala yastawi man taqaddama dhammuhum min ahli kitab wa'anda aka zammace su aka fadi aibubbukan su ba wai duk iri ɗaya bane wa haula allazina aslamu minhum akwai wa'anda suka musulunta a cikin su laisu sawa'an min ahli kitabi ummatun qa'ima fa inna minhum jama'atun thabita 'ala al-haq a cikin su akwai ta al'umma da take rike da gaskiya mutabassikatun bihi tana rike da shi mustaqimatan 'ala hadi al-qur'ani was sunnah wanda suke rike da shari'a ta qur'ani da sunna har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu haka akwai yahudawa musulmai amma dan kaɗan percentage ɗin da ake fada ko an ce bai fi 5% ba a cikin yahudawan duniya bai fi 5% ne musulmai ba wasu ma suna cewa a a is 2% to kar ku manta ku ji fa me Allah yake fada a cikin su akwai mutanen kirki yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjuduna suna karanta ayoyin Allah ba dare ba rana ana allaili sa'atahu wa ana ahu jam'un ne mufradahu in yun wa inan wa anan shine guda daya to awoyin dare suna tashi suna karanta qur'ani ahlul kitabi din wa hum yasjuduna kun ga ma har sallah suke suna da sallah ka koma bible zaka ga sallah bible zaka ga sallah ta kristoci to Allah subhanahu wataala ce duk ba iri ɗaya bane akwai su daban ya tulu na ayatul la'ana allahi wa hum yasjuduna cikin sifofin su yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna da imani da Allah da ranar tashin alkiyama yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari a cikin su akwai duk da cewa an ce kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu to amma akwai ɗaiɗaikun su ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari kuma wa yusari'una fil khairati suna gaggawa in sun ga ayyukan alkhairi Allah ya ce ulaika minas salihina ai inna haula alladhina qamu bi hadhihi al-a'mal al-jalila mimman aslama min ahli kitabi hum fil haqiqati min adadi salihina suna cikin salihai salihan bayi in zamanin manzon Allah ne suna cikin irin sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali da sauran manyan sahabbai kamar yadda aka samu Abdullah bin Sallam ana kirga shi a cikin wayannan manyan kamar yadda aka samu Salmanul Farisi ana kirga shi cikin manya kamar daga bayan su an samu kuma dewa wasu karbi musulunci wa ula'ika minas salihina wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu wa ma yaf'alu min khairin ana karanta shi wa ma yaf'alu min khairin da kuma wa ma taf'alu min khairin wanda dukkan qira'a guda biyu da ka dauka wa'annan qira'o'i guda biyu wanda ka dauka tana da athari tana da gudunmawa wajen canja fassara din za ta bada wata ma'ana duk da cewa ba ma'ana masu cin karo ba ko ta wasa'a ta fassara ko kuma ta ƙara fito da wani abu da bai fito a can ba wa ma yaf'alu min khairin duk abin da su ahlul kitabin na suka aikata na alkhairi ko kuma ma taf'alu min khairin kuma abin da kuka aikata na alkhairi falay yukfaru wala ba zai tafi banza ba min komi kankantansa komi kankantansa wa ma taf'alu min khairin ay qalilan kana aw kathiran falam yujhada wa yadhhab sudan bila thawabin wala mujaza ba zai tafi a banza haka kawai ba a saka muku ba wa ma yafalu min khairin fala yukfaruhu wallahu alimun bil muttaqin Allah yana sane da abin da bayin Allah na gari masu tsoron sa suke aikatawa ai inna Allah azza wa jalla la yakfa alaihi kullu ma qasada taqwahu kullu man qasada taqwahu wa arada ridahu duk wanda ya nufi jin tsoron Allah ya nufi neman yardar Allah Allah subhanahu wataala ba abin da yake buya masa zai saka masa mutum kuma ya nisanci abin da Allah ya hana wasayyujiza Allahul muttaqin Allah subhanahu wataala zai sakawa mutane masu tsoron Allah akan haka sai Allah ya ce mi na
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
nan gurin idan muka duba wannan ayar an dawo kan kafirai an dawo ana maganan kafirai menene munasabanta lamma wasafa Allah ta'ala man amana minal kuffari Allah subhanahu wata'ala da ya sifanta mana waɗanda suka yi imani ne da kafirai bima taqaddama min sifatil hasana na daga sifofi masu kyau cewa abin nan ya tuluna ayatun lahi ana allaili wa hum yattuluna ko yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf to bayan Allah ya faɗi waɗannan sifofin masu kyau atba'ahu ta'ala bi wa'idil kuffar sai Allah ya kawo kuma gargadi da azaba da zai samu kafiran da suka ki zama irin wancan sifa fa zakara shay'an min ahwalil mu'minina ba'da dhikri shay'in min ahwalil kafirin sai Allah subhanahu wataala sai zo na faɗan halin kafirai sannan kuma sai na faɗan sakamakon su Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina kafaru lalle wayanda suka kafirci lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a innal ladina kafaru innahu la yuraddu ba'su Allah 'anil kuffari shay'un innal ladina kafaru lalle su kafirai lan tughni anhum amwaluhum dukiyarsu ba abin da za ta amfana da su da shi wala auladuhum haka ƴaƴansu haka Allah ya fada su kafire law kana lahum ma fil law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbilu minhu da ranar tashin alkiyama sama da ƙasa duka dukiyarsu ce dan su samu fansa su tsira ma tuqbilu minhu ba za a karba ba wala auladuhum ƴaƴansu ba za su musu amfani ba yawma la yanfa'u yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim dukiya da ‘ya'ya ba su da amfani a wannan rana ɗin wala auladuhum min Allah shay'a a wajen Allah ba abun da za ta amfanar da su wa ula'ika ashabun nari wa'annan su ne ‘yan wuta hum fiha khaliduna za su dawwama a cikin wannan wutan ba za su fita ba to shi kafiri kullun yana tada dukiya ne dan ya hana bayan Allah amfanuwa da abin da Allah yake so amfani da shi a duniya shine imani kullun su aikin su saddun an sabilillah to sai Allah subhanahu wataala ce kashe kudin su da suke yi zuba kudin da suke zuba duk inda zaka je zaka ce NGO kaza kungiya kaza ta sa kudi duk inda za samu kudi ka samu akwai wata ajanda a ƙasa da aka shirya wani abu wata kutungula da wani makirci har su ala rabbana da kake gani wasu abubuwan su na su kansa na su waye na waye in dai bai hude ne zai sa kudin nan to zai yaki kansan 70 bisa 100 amma 30 akwai sakon da zai iya ruguza 70 din naka duk abin da za su sharrin yahudu sharrin kafirai a harkar taki a harkar magani siyasa ta magunguna siyasa ta cututtuka siyasa ta likitanci siyasa ta siyasa siyasa ta abubuwa ta ko'ina a zuwa ce za a baku sponsor a ɗabi 'ya'yanku yanzu shi sa an ka duba duk ƙasashen duniya galibinta zan iya cewa 90% na ƙasashen duniya yahudawa ne da, kafiran gabar da turawa suke suke shugabancin kowace ƙasa ta gaya min ƙasar da baba yahuda ne shugaban ƙasar ba gaya min ita to ai dabarin da suke yin nan su ɗau su je su masa training su koya masa yahudanci su ce rike addininka shi sa america freedom na addini a america da ingila ya fi freedom a saudi arabia ko baka sani ba ya fi sun maka haka ne dan su baka damar addininka ba dan haka ba ne dan akwai sakon da za su saka wa ɗaya biyunku su koma ƙasar tasu su musu aikin da in ma su suka zo ba za su yi wannan aikin ba sai ka samu jordan sarkin misali nake bayarwa sarkin tun na bakwai matarsa wata bai hudiya da ya je zaman amerika ya auro ta ɗan da ta haifa yanzu shine shugaban ƙasa misali ka duba ƙasa kaza sai ka ga ai wanda suka yi wa training ne ka duba ƙasa kaza duk gunda ba su suka yi wa training ba kuma za su kawo rigima a ƙasar a kifar da wannan ƙasar a kifar da gwamnatin ƙasar su dasa nasu su dasa wanda yake bin al'amuran su yake bin maganganun su to kuma kudi suke sakawa yanzu wannan bom guda ɗaya da aka sake a sokoto gasar nawa ne kudinsa guda ɗaya fa da aka sake guda ɗaya da amerika take sakewa kudinsa sai ya isa bajin na ƙasar kuma za ta yi wajen ɗaruruwa take yi to nan sai ana nuna maka karka ga suna kashe kudi ɗin ka tada hankali su duk kashe kudi da suke barna ne allah yake cewa masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati duniya kudaden da suke kashewa don su wargaza al'ummar musulmai su wargaza waɗanda ba sa tare da su su wargaza waɗanda suke zaune lafiya kamar sarirehi kamar iska ce fi hasirrun wacce take da ƙara mai tsanani sarsarin ake yake nan ko shi ne sirrin din na ko asabar harta ƙaumin wannan iska mai tsanani ta zo ta samu gonar wasu mutane qad zalamu anfusahum zalamu anfusahum sun zalunci kawunan su fa ahlakat hu ta halakar da gonan nan an gama shekara guda ana noma iska rana guda ka kashe kudinka ka ce wannan gonar shine abincinka na shekara biyu a rana ɗaya ta zo ta ruguza abincin shekara biyu ba ka shiga ukunka ba fa halakat sai ta halakar da shi Allah ya ce wa ma zalamuhumullahu ai ba mu zalunce su batun da su suka zalunci kansu walakin an fusa umu yazlimuna to dukiyar kafirai a banza kullun take fada take tafiya kisa Allah ke cewa innal ladina kafaru lalle su kafirai yunfiquna amwalakum kullun dukiyar su ciyar da ita suke liyasuddu an sabilillah dan su kare su hana a karbi sakon Allah subhanahu wataala Allah ce fa sayunfiquna ha thumma takunu alaihim hasara haka za su yi tai kuma ta yi ta zama asara a gare su kuma ku duba ku gani asarar da ake yakin Isra'il da wannan gurare guda biyun da aka yi ta yi ka je ka bincike irin asarar da ita Isra'ila ta yi da wanda suka ba su gudunmuwa ka ji irin asarar da aka yi ta yi sun mayu glabon kuma a ci nasara a kansu والذين كفروا إلى جهنم يشرون كما ران تاشن القيامة أتترس أو تر جهنم wannan ayoyin akwai fa'idodi a ciki fa'ida ta farko ana nuna mana kar mu rudu da ni'imar da Allah ya bamu ya zama na muna barna da ita kaga kafirai da yahudawa abinda suka samu suna zuwa su kashe ne don su hana aikin kwarai a yanzu ana samun musulmai fa mutum da kudi kudinsa ya sa ni'imar da Allah masa na kudi ta rude shi daga ya ga filin wasu ya masa zai ce ajiya tambaya za a sayar in an yi sayarwa ya ce ku je kuta da fandisha in an yi caje kotu a hannu wallahi ana yi wani kuma shi kullum yana da kowace irin shari'a aje zan iya yi da kowa saboda yana da kudi zai iya zaluntan kowa zai iya taba dukiyar kowa haka ya zo ya bi jikin 'yan siyasa ko? ya bi jikin 'yan siyasa har ana da wata formula ba dai zaɓe ba ne kai commissioner of police ai commissioner of wife sunansa commissioner zaɓe sanar a ce mu haɗu a kotu wai da ka yadda a kai ka ƙara da ka yadda ka kai ƙara gara a kai ka saboda suna da kuɗin da za su ba wa kansu kariya inna rabbaka labil mirsad wallahi za a je a haɗu wallahi za a haɗu ka yi zalincinka ka yi magudin zaben ka juya shi yadda ka ga dama ka ɗora wanda kake so akwai ranar da Allah zai sauke ka ka tafi kabari a je kuma ran tashin kiyama a gani to ni'ima ka ta rude ka ni'ima ta sa ka zama mai kaskantar da kai ne in ka samu dukiya makwabtanka wani fa cewa zai kai saboda su su yi abin da suka dama ai kai mai kuɗi kai mai kuɗi makwabtanka da suke ƙasa da kai kai ne mai rarrashin su ba su zaka bari suke bin ka ba kai zaka ke rarrashin su to yanzu abu kaza ba haka za a yi ba to ya kuke so za a yi haka za a yi to haka za a yi kai ka zama kai ne ba kai ne zaka ce kai wallahi haka za a yi ina da kuɗi zan yi abin da nake so wani bacci zai wallahi sai na tashe su daga unguwan nan to wata riba ka samu irin sa ne wanda aka ce barawo barawo barawo a ta waje kaza ce ina ce ta baya ne eh ku bar barawo ya ci gaba da aikin sa saboda baya kyautata musu gobara gobara ina ne gidan ta can ne ko eh Allah sa gidan wane ne to ni'ima da Allah ya baka kada ta zama abin da zai zama fitina ga mutane abu na biyu tsoratarwa game da kafirci kafirci babban al'amari ne abu na uku lantukuni anhu amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a khassa Allah ta'ala al-amwala wal aulad bizikr nan gurin Allah subhanahu ta'ala ya ambaci dukiya da yaya li'annahuma min ashadd al-ashya' naf'an lil insan saboda babu wani abu da yafi amfani wa dan adam a zahira kai tun daga duniya irin dukiya da yaya shi yasa mai hankali kullum yana kokari ya ga ya bawa yayansa tarbiya ne kana cikin kabari idza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min thalath in dan adam ya mutu aikin sa zai yanke sai guda uku za ga a cikin guda uku nan akwai dukiya a ciki sadaqatin jariya kaga dukiya kenan aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yadahu lahu da na gari da ka mutu yana maka addu'a to ina zaka yi wasa da tarbiyan danka sai inda karfin ka ya kare makaranta mai kyau karka yi bacci sai karfe 11 dare ka tabbata kowane bacci yaro yayi bacci babu wata matsala wannan gadin da kake yin wallahi kana tattalin lahiran ka ne in suka yi nagarta kana kwance a kabari kana samun albarka dukiyarka ciyar da ita fi sabilillahi saka ta guri mai amfani karka bari ce sa wasu malamai suna suke cewa hatta wasiya wai ka ji mutum ya zo zai mutu ya yi wasiyan kaza ya yi wasiyan kaza to mesa sai ka zo mutuwa za ka yi mesa sai ka mutu in fa kai wasiya ba za a zartar da ta ba sai ka mutu to mesa kana raye ba za ka yi ba ci sau suke discouraging wasiya kana raye ka yi wakafi dukiyar da Allah yanzu to ba na so kiran suna da ba da misali ba na so kiran suna wannan mai kudin Allah ya masa albarka yanzu yana raye yana ta yi duk abin da ya son zai iya yana yi kuma bai fito baya fitowa yi magana baya fitowa yi magana ba kwanan nan ya fito yana faɗa bai ce in ya mutu ko da za a ɗauki ransa to family na ku sani dukiya na kaza kala kaza da kala kaza za a ke ci gaba da irin abin da dama na saba yi foundation ɗinsa kaga amfanuwa da ake wannan bawan Allah ne kaga yayi wa kansa tun yana raye kuma ya tashi ya gani ne a gidansu yanzu aminu dan tata malam aminu daurawa yana maganan irin ya ce da shi ma an sayi gida kusan ɗari gida ɗari fa a tina wancan talakan a bashi a tina wancan a bashi a tina wancan a bashi wani an zo wata shekara an sake rabo ya zai ce shi fa maganan gidan nan a sashi a ciki aka ce ina naka da wancan shekara a ce ya sayar ya ƙara aure malam daurawa ce ba za mu saka a ciki ba ba haushe kenan to kana raye ka yi wa kanka Allah ne baka dama kuma wallahi kana yi kana samun farin ciki mala'iku suna taya ka addu'a suna taya ka addu'a gurin Allah suna cewa ya bayar Allah ka bashi ya yalwata mutane Allah ka yalwata masa ya faranta musu rai Allah ka faranta masa ka ba da na zakka ka ba da na tadawwi duka kai to wannan shine fa'ida na biyu na ƙarshe mutum ya zama mai imani cikakke mai imani nagari domin in akwai shirka da kafirci al'amuran ayyukanka ba za su karba ba za a karbe su ba Allah subhanahu wataala ke cewa wa ma zalamuhumullah walakin kan walakin anfusahum yadhlimuna na'am ala ramma
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ Allah subhanahu wataala lamma sharaha Allah tabaaraka wataala ahwalal mu'minina wal kafirin ganin Allah yayi bayanin halin mu'mine da halin kafirai duka gaba daya shara'a fi tahdhiril mu'minina an mukhalatatil kafirin sai Allah subhanahu wataala sai fara yi wa mu'minai bayani kar su kuskura waɗancan kafiran da aka faɗa na ahlul kitabi kar su kuskura suke yin cuɗanya da su suke mu'amala da su kar su yi in dai batattun nan ne kar su yi amma wayanda ake zaune da su lafiya ake da amana babu matsala a yi mu'amalan da babu alwala'u walbara a cikinta la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wayanda ba musulmai ba da ba su yaƙe ku ba ba su fitar da ku a gidajenku ba babu laifi ku yi mu'amala na kyautatawa da su amma waɗanda suke majhulul ahwal ne ba ku san halayyansu ba ko kuma kafircinsu ya fito baya ya fito fili su ne wanda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai la tattakizu bitanatan min dunikum kada ku riki bitanatan rajula ahlu sirrihi kar ku dauki mutanen sirri min dunikum wanda ba daga cikin ku ku musulmi ba ai min ghairil muslimina yaron shago dukiyarka kamfaninka rayuwarka karka dauki wannan sirrin ka ba wanda ba shi da sirri bai da aminci la ya nuna kun kabala wajen su muku barna ba sa gazawa ay la yuqassiruna fi fasadi dinikum wajen su bata muku addini iya karfin su ke ba sa gazawa waddu ma anittum kullun su abin nan damuwar su waddu anatakum suna fatan abin da zai sa ku kunci ku shiga damuwa qad badatil baghdha'u min afwahihim su a kullun al baghdha'u sune falatatu alsinatukum al baghdha'u lakum su kullun su ga abin nan kyamarku ta fito fili a bakinsu to wa maka tafi su durhum akbar wallah abin da ke zuciyar ma yafi abin da suka fara a baki wa'annan kada ku yadda su zama mutanen sirrin kad bayyana lakum alayati in kuntum taqiluna ubangiji ce mu dai mun bayyana muku ayoyin mu dalla dalla in kuna da hankali wannan ayar tana da bayanai da yawa wanda insha Allah tabaaraka ta'ala gobe za mu sake karanta ta mu sake sharhinta da abubuwan da ba su fito ba mu ƙara yin bayani akai insha Allah tabaraka ta'ala a nan gurin ne zamu dakata akwai sakonni kamar haka alaji alaji sa'adu bin silifas ko alaji sa'adu bin silifas ya turo kudi naira 250 ne ko ya ce zakkarsa ne a duba wayanda aka saba bayarwa a rabar da su a raba musu da ya kasance in ya zo ma zai rubuta ya ce kaza a bawa kaza kaza a bawa kaza kaza a bawa kaza so yanzu da ya ce a duba wayanda aka saba ba su a wannan package din a raba musu 250 ina ga 250 din ta shiga hannun kwamiti da masallaci sannan hadar busani ilimin muna tare da shi a nan ya turo gudunmuwansa na asusun marayu naira dubu ashirin ya ce a saka insha Allah ta'ala sannan muna sauraron gudunmuwan mai gidansa muna sauraro shi abin nan babban package wannan medium package ne insha Allah tabaraka ta'ala kuma mun san yana da kokari a irin wayannan abubuwa wasu abubuwa ma ba mu saka shi ba yake samun labari ta gefe ba mu sa shi ba wala sai mu ga an turo sun turo gudunmuwansa a wannan central foundation so malam sani muna godiya Allah ya muku albarka muna sauraron na mai gidanka asusun marayu insha Allah tabaraka wa ta'ala akwai wasu sakonni na'am wannan a tambaya ce ina ga sai mun zo kan tambayoyi insha Allah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh